بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته cikin sahalewar Ubangiji subhanahu wa ta'ala yau mun samu ikon zama akan karatunmu da muke a cikin littafin irshadu ulil basairi wal albabi linalil fiqhi bi aqrabi turqi wa aysaril asbabi na Sheikh al-Allama al-Imam Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a wanda muke gabatarwa a wannan masallaci masjidul burhan a nan unguwar GRA a garin azare yau muna almuru na 24 ga watan rajab hijira alif da 444 wanda kuma ya dace da goma sha biyar ga watan biyu miladiya shekara 2023 za mu tashi akan tambaya ta takwas a gabaninmu ɗora wannan tambayar ina so za mu rika amfani da wasu damammaki a cikin wannan karatu ina so za mu ɗan canza salo kaɗan za ku yi haƙuri waɗansu matsalolin idan mun zo kansu zan ba da assignment a kansu idan matsala ta shafi hadisi ta yi mu nemi hadisin a mazaninsa ba zan matsa muku da yawa ba littattafan kusa-kusa da kuma takaitaccen mulakas na sharhin da aka yi wa hadisin idan matsala ce da ta shafi saɓani da abin da ka gano duka ina son mu zo da wannan tsarin wannan a ɓangaren hadisi kenan za mu rinka bi littattafa haka na kurkusa muna bincike a cikinsu idan matsala muka ga dama za mu iya bincike a kanta ta janibin fikihu mu tafi mazhaba littattafan mazhabar ba tare da tsawwalawa ba mu dubi matsalar mu ciro mulakas mu yi tarfisin abin da yake ciki mu zo mu gabatar jama'a an gane ko yawa da hakan ne insha Allah ta'ala wani lokacin ma za mu iya har in hadisi yana da wata illa mu jefa kanmu cikin littattafan takhriji don su ma mu san su duka manufata abu biyu ne shine matsala idan kaɗan yi bincike a kanta tana tana ƙara zama sannan abu na biyu kuma shine littattafan ka buɗe ido da su ka buɗe ido da littattafan to wannan ba shakka turba ce mai kyau da za ta yassare maka hanyar samun ilimi insha Allah ta'ala za mu fara wal'alla daga karatun yau za mu fara bin wannan tsaro to za ku yi haƙuri kuma idan muka ba da irin wannan aikin za mu iya haƙura mun zo zama na gaba za mu iya haƙura da ƙara karatu mu nakasha abin da muka yi wannan duk insha Allah ta'ala ba zai zama mana ɓata lokaci ba tambayar tana cewa ma hukumu ajza'il maita menene hukuncin ajza'ul maita wato gaɓoɓi na mushi na ce ajiza su ne gaɓai na mushi ido ne ƙafa ne hannu ne jela ce gashi ne haƙori ne kayan ciki ne kowanne ana ce masa juzo sunan ce ajiza'ul maita a yaren fikihu suna nufin gaɓan amma gaɓan wato منفصلة منفصلة عن الأصل lokacin da ta rabu da wannan da gangar jikin wannan dabbar to me hukuncin ita wannan gabar aljawabu mala yake amsa almaitatu naw'ani gabanin mu je maganar ajza din ya kamata mu magana akan ita almaita wato mushe yace almaitatu naw'ani amma ta fiskar magana akan mushe ta fiskar nau'in su ba ta fiskar mafhumin su ba ba ta'arifi na maita ba mushe nau'i biyu ne maitatun tahira akwai mushe mai tsarki kasamaki kamar wa yake kifi wal jaradi da fara wa ma la nafsa lahu sa'ila da abinda ba shi da jini mai gudana annafs anan ana nufin addam to amma abin da yasa ake ibara da annafs ana nufin addam usubi ne na balaga na isti'ara mun yi a wannan da ku anan a usulul fiqi ba da usulubi ne na isti'ara na abinan na na majazi cewa idan an ce annafs ana nufin jini saboda duk yadda duk lokacin da aka ce akwai jini yana gudana to akwai rayuwa tana bi ta ciki da zarar rayuwa ta tsaya to jini ma ya tsaya kyas don haka akwai alaka tsakanin rayuwa da jini idan an ari sunan rayuwa ana nufin jini wannan babu abu mamaki a babi na fasaha to haka ne kuma ibarar malamai suka saba faɗanta haka ne ake sakinta ta zama ibara sama'iyya cewa idan an ce annafsu sa'ila ana nufin jini mai gudana amma hakikanin abin da ake nufi da jini mai gudana shine wato rayuwa da take kaiwa wajen eh to amma abin da ake abin da zai kai rayuwar shine gudanuwar jini su waɗannan halittun da malam ya ambata kamar kamar kifi kamar fara Allah subhanahu wataala don ya nuna wato mu'jiza irin tasa subhanahu wataala don Allah ta'ala ya nuna kasaita da isa irin tasa sai ya wasu halittun da wato jini baya gudana a hanyoyin gabansu kuma suna rayuwa a haka wannan Allah ta'ala ya yi ne don ya nuna gagararsa yawwa mu fahimci cewa Allah ta'ala yana iya komai qadirun ala kulli shay yanzu kai idan jini ya katse gudana sai rayuwar sai ta kare amma su kuma haka suke rayuwa jini baya circulate baya wannan gudana don haka to kuma sai Allah ya hukunta mana dukkan dabbar da ba ta da jini mai gudana kamar kifin da farar mala yace wa mala wa mala nafsa lahu sa'ila wato dan ya takaita maka abin ne ba yana nufin su kifi da fara suna da shi ba da duk abin da ba shi da jini mai gudana kamar me kamar kamar kamar kamar kamar abinan kamar tsutsa amma irin ta me irin ta irin tsutsa mai tsarki irin tsutsar goro irin kwaron wake ko irin su mandan kaji amma shi kuma idan ba na bola ba ne mana abin dabbar da ba ta da jini da gudana wal adami da kuma ɗan adam waɗannan duk mushensu mai tsarki ne ɗan adam gawarsa mai tsarki ne wannan shine zance mai inganci malam mai iziya Allah ya masa rahama ya zo da wata matsala wata take a malikiyar ma ba ita ce a mashahuriya ba cewa wato dan adam dan adam gawa dan adam najasa ce in ban da gawar annabawa wannan magana tashi ba karɓaɓɓiya ba ce hata a masawar ba ita ce magana mutamada ba in an cewa adami dan adam ba sai musulmi ba duk dan adam ko kafiri ne ga wasu ba najasa ba ce sai dai idan an ga najasa tattare da shi ka'ima idan an ga najasa ka'ima kamar jini to wannan sai ya zama najasa gwargwadon jinin da ke jikinsa in dukka jini ne to sai an wanke shi sannan ya kubuta daga wannan ba dan cewa shi din najasa bane a dan jinin da ke jikinsa an gane ko fa hadhihi ajza'uha tab'un laha taharatan wa hillan mala yake fa hadihi to waɗannan a- abubuwa da aka lissafa maka ajza'uha gabban su taba'un laha suna biye da da su abubuwan ya gabban su suna biye da su hillan taharatan wa hillan wato tsarki da halacci tsarki da wajen tsarki da halacci zan ce wajen tsarki shine idan su ba najasa bane to gabas su ma munfasila ba najasa ba ce kafar fara ko kan fara a gefe ko kan kifi a gefe ko jelarsa a gefe wannan inda gaba ɗaya gawar ma ba najasa ba ce to haka waɗannan gaban ma ba najasa ba ne ba wa illan haka wajen halacci yadda ya halatta a jefa shi gaba ɗaya a soya to haka kuma ya halatta in an samu kansa a jefa a soya in an samu jelarsa a jefa a soya wannan usani mala ya ce mushe na biyu almaitatun najisa mushe wanda yake najasa wahiya nau'ani wannan shi kuma na- kala biyu ne mushe najasa kala biyu ne yanzu mun ji mushen da ba najasa ba yawa kuma a- a- ka'idarsa shine duk duk dabbar da ba ta da jini mai gudana a rayuwarta shi ne ka'idar yawa sai in abin da sai in wanda shari'a ta haramta idan shari'a ta haramta to wannan kuma ya fita da nafsin shari'a almaitatun najisa wa hiya nau'ani nau'i biyu ce ahaduhuma nau'i na farko ma la tufidu fihi zakatu abin da yanka baya amfanarwa mushen da yanka baya amfani a cikin sana azzakatu da zalu yanka kenan ba azzakatu na zakka ba shi kuma ai zayun ne hmm. ma la tufidu fihi zakatu shine abin da yanka baya amfani kalkalbi kamar kare wal khinziri da alade wa nahwihima da makamantansu kamar zaki da musa waɗanda kamar jakin gida waɗanda aka haramta cin namansu ai waɗannan da yankansu da mushensu duka matsayinsu ɗaya yanka ba zai musu amfani ba ha? muna tafiya da babana wata rana na ce muku sai na ga mushen jaki a bakin hanya za mu je bauchi ya ce wannan fa nace jaki ne mushen jaki ne shi to me ya kawo shi nan nace mai yiwa irin motocin nan ne masu tafiya da ja- da da jakai kudu ya musu mushe suka wurgo shi sai ce to kuma ba su jefar da sauran ba suka jefar da iya wanda ba su jefar da sauran ba sauran masu rayin menene to shine wato rayuwarsa da mutuwarsa a babin halacci na ci da ɗaya ne da haka yanka ba zai masa amfani ba fa hadhihi ajza'uha kulluha najisa waɗannan dukka gabansu najasa ne zukiyat amla an yanka ko ba a yanka ba duka gabansu najasa ne kun ga yanzu tunda muna magana ne akan gaban da haka idan ka samu kafar jaki ko ka tsinci idon kare e ko harcen kare ko kuma tumbin alade wannan duka najasa ne wasani mushe na biyu wanda yake najasa ma tufiru fihi zakatu shine mushen da zakka take tasiri take amfani a cikinsa kal ibili kamar raƙumi wal bakari da shanu wal ganami da tumaki nan ya hada kenan hadda mai awaki wa tsuyuri da tsuntsaye wal wuhushi da naman daji a tsayi ba amma halattattu ina ha ba wuhushi ha amma akwai a tsayi ba a to ai الطيور أما أفاء الطيبة بابو آه تو wal wuhushu tayyiba ai ku kara wal wuhushu tayyiba ai ku kara eh da namun daji sune al wuhush daga al wahash al wahash kishiyar istinasi al uns al uns kewa al wahash rashin kewa asalin abin da ake nufi da shi shine in an ce wahsha kai za ka ce ina jin wahsha kamar goro matarsa ba ta nan ba kowa a gidan cewa ina jin wahsha ma'ana ina jin kaɗaitaka uns kuma kewa wato kana da wanda yake ɗabe maka kewa an gane ko shi yasa da Allah ta'ala ya ce la tadkhulu buyutan hatta tasta'nisu wa tusallimu kun ga isti'nasi kafin me kafin sallama abinda isti'nasi yake nufi shine ka ɗebe wa wanda za ka yi wa sallama kewa ta hanyar ya ji nutsuwar kai ɗin nan ba abu tsoro ba ne kar ka zo ƙofa sai ka daga kafar ka sai kiru sai ka je salamu alaikum ka gama ɗaga masa hankali ya ji cewa kai ba kai ɗin nan wato abokin nutsuwa ne shine lokin ɗin kama ya nuna alama shakunka ya nuna alama wani gyaran murya wani abin da duk zai nuna cewa lallai kai din nan wato abokin tafiya ne su waɗannan an ce musu alwahosh daga alwahash cewa saboda su ba sa iya rayuwa da mutane mutane ba sa iya rayuwa da su tsakaninsu da mutane babu uns babu cewa an gane shine wahashar idan ka ga maciji yana gudun ka kana gudunsa galibi maciji suka ce yana tsaran wanda yake tsara ne a ƙoƙarin kwacewa tsorata da zai yi ya ƙoƙarin kare kansa a nan ne yake mai a nan ne yake yake lahani amma shi ma ta kansa yake hatta sauran namun daji masu masifa masu bala'i kaga zaki da yadda yake da damusa da take yi duka sun ga abin da ba su saba gani ba ne so wannan abin din wato a wajensu wani bakon abu ne ƙoƙari suke ne su ga cewa sun kwaci kansu da haka tunda sun yadda su da ƙarfinsu to su sai suke yin kan abu amma duk a ƙoƙarin kwatan kai ne wanda bai wanda kuma zuciyarsa ba ta bai nutsu da cewa zai iya ba sai ya gudu su zomo su tsuntsu suwa sai ya fura sai ya gudu ba zai ma fara yin kanka ba saboda zuciyarsa matacciya ce amma duka wahasha ce take kawo haka da wanda zai yi kanka da wanda zai guje maka duk wahasha ce tsakaninku babu mai babu uns da haka yake ce musu alwuhush alwuhush to amma malaman zaure suke fassara mana namun daji kawai atsayi ba sai aka ce atsayi ba halattattu domin ba dukkan wahashi ba ne ba dukkan namun daji ba ne yake halattacce a shari'a shi sa lafazin atsayi yana da ma'anoni daban-daban akwai lokacin da atsayi yake zuwa da ma'anar tsarki akwai lokacin da atsayi yake zuwa da ma'anar halal akwai lokacin da atsayi yake zuwa da ma'anar kyau haka dai ya danganta a siyakin zancen فهذه أجزاؤها ثلاثة أقسام waɗannan dabbobin da zakka take musu yanka yake musu tasiri malam ya ce gabbansu abin da ya fita daga jikinsu malam ya ce kashi uku ne abin da ke fita daga jikinsu kashi uku ne wannan tafsilin a rika lura da shi ba yanzu mun kula malam ya asali ya raba mana mushe gida biyu mushen da ba mushe bane ba ba najasa bane ba kuma haramun bane su kifi su fara da abin da ba shi da jini mai gudana sai in abin da shari'a ta nassanta haramcinsa wannan mushen mun gama da shi mushe na biyu mushen da abinan yanka mushen da yake na najasa mushen da yake na najasa sai malam ya raba shi gida biyu mushen da yanka baya tasiri a kansa su ne dabbobin da aka haramta cin namansu sai kuma mushen da yanka yake maka tasiri in an yanka ya zama mai tsarki kuma ya halatta a ci namansa idan ba a yanka ba ya zama najasa kuma namansa ya zama haram an fahimta to wannan shi nau'i na biyun a cikin nau'i na biyu wanda wanda yanka ke masa tasiri malam a kansa zai yi magana kuma galibi za ka samu dama idan an zo wannan babin a ƙarshen fikihu to kai tsaye suna tafowa wannan wannan wurin eh kai tsaye suna tafowa wannan wurin ne galibi ba za ka ga suna magana akan kifi da jaki da kare ba sai an je can babin azzakatu wasai ko babin at'ima wal ashruba babin yanka da farauta ko babin ci da sha a nan ne sai su zo maka da a nan ne za a yi magana akan halattattun wato nama da haramtattun sai dabbobi halattattu su shiga da haramtattu sai a tattauna a kai amma an zo magana a jiza'ul maita in an zo magana akan gaban mushe to galibin littattafan fiqhu suna tafiya ne kai tsaye zuwa ga wannan abin da yanzu malaye muka muka yi so kansa shine dabbobin da muka nutsu muka samu kwanciyar hankali akan ana cin naman su idan an yanka kuma dama karatun a kansu yake domin in ka kafar jaki a matsayinka na musulmi ba za ka tsaya kana tambayar me hukuncin kafar jaki ba in ka ga kafar kare ba za ka tsaya kana tambayar me hukuncin kafar kare ba a matsayinka na musulmi amma kafar akuya ko kayan cikinta an gane to wannan abin tambaya ne mushe ne ko ba mushe ba ne halal na halal ne ko ba na halal ba ne saboda asalinsa na halal jai sai malam ya ce ismun najisun mutlaqan akwai ɓangaren da sake ba ƙaidi najasa ne kallahami kamar nama wa shahami da kitse walmusrani da hanji wa nahawiha da makamantansu su ido su hannu su kafa wa qismun tsahirun mutlaqan wannan ba ana magana ya zama mushe eh yau ba ana magana ne akan ba ana magana ne akan a a a akan ko an yanka ko ba a yanka ba ana maganarsa a matsayin yayi mushe ne dabba ce wacce yanka yake mata tasiri inda an yanka za a iya ci to amma yanzu ba a yanka ba ta mutu hatfa an fiha ta mutu mushe to me hukuncin namanta najasa ne da aka ce najasa ne karka jira a ce maka haramun ne ci yawwa duk abin da ya zama najasa ya zama haram hakan nan kitsanta najasa ne hakan nan hanjinta najasa ne ka hada da kafa ka hada da abinan da da da da abinan da da da da da kai da ido da harshe wa kismun akwai kuma wani bangaren da tahirun mutulakan sake ba kaidi mai tsarki ne sake ba kaidi mai tsarki ne kasha'ari kamar gashi wasuf walwabar warrish duk gashi ash'ar wasuf walwabar warrish duk gashi ne abin da yake bambanta su dabbar ash'aru shine gashin akuya da na saniya shine shi laraba suke cewa ash'aru gashin saniya da awaki asufu shine gashin tumaki shine asufu alwabaru shine gashin raƙuma shine alwabaru arishu gashin tsuntsaye gashin tsuntsaye shi sa zaka gani a malikiya in sun zo magana akan ajza'ul maita za ka ga shi arish sun kasa su gida biyu a malikiya akwai kasabun rishi akwai zagabun rishi a malikiya kasabun rishi da kuma zagabun rishi kasabun rishi shine shine shine karan karan gashin yanzu kaza sun butunta ba yana da kara ba in an cire shi karan da yake fitowa daga jikin tsum daga jikin tsumbutun yawa to wannan wannan farin karan da aka da ake cizgo shi daga namanta shine kasabu shi saman kuma yadda karan nan bai yi bai yi kwari ba a wajen sama wajen gashin shine zagabun rishi shi ganyen ne kawai gashin ne kawai an gane ko to suna bambanta su a hukunci arrish shi ne gashin tsuntsu to ma da yake mutlaqan sace ba kaidi mutlaqan dinsa me yake nufi me yake nufi da mutlaqan din wato koda yankawa aka yi koda mushi ya mutu koda yankawa aka yi koda mushi ya mutu wa kitmun fihi khilafun akwai kuma ɓangaren da akwai saɓani wa huwal jiltu shine fata ba'da dabghi bayan jima fata in ba a je mai ta ba babu saɓani in ta mushe ce in ta mushe ce ba a je mai ta ba babu saɓani cewa najasa ce saɓani shine idan an je mai wal izami kowal izamu da kasusuwa wani hauha da makamantansu irin fata kashi kafo haƙori suna daga cikin ababen da aka yi saɓani akan na mushe na jasa ne ko ba na jasa ba ne al-mashhuru min al-mazhab malaci abin da ya fi shahara a mazhaba yana nufin malikiya ambaliya baqa'uha ala najasatiha ya tana nan akan najasarta illa annal jilda ba'da dabri sai dai ita fata bayan jemewa ya khiffu amruhu al'amarin ta yana sauki fa yusta'malu fil yabisati ana iya amfani da ita cikin busassun abubuwa a iya zuba gari a kai an gane ko yawa a iya zuba gari a kai dunal ma'iati amma banda abubuwa masu ruwa ruwa ba za a zuba ruwa a cikin ta ba za a yi guga da ita ba ko a yi wani dan kofi da jemammiyar fata ana sa ruwa saboda ruwan ai zai ratsa ya ratsa ya ratsa ya ratsa har ya je ya shigo wani wuri har ya shiga wani wuri ya yi naso amma idan busasshen abu ne gari ne za a zuba a ciki dan tsaki za a zuba a ciki an gane ko wanda ba zai yi naso cikin fatar ba to sun yi rangwame a iya amfani fatar mushe ake magana fatar mushe yauwa amma ai kun ga ainihin wato a a kamar da na faɗa idan idan mai ruwa ne zai iya naso ya ratsa wannan ratsawar shine abin da ake jiyowa tun da jemewar da aka yi ka iya samu saman ya tsarkake jemewa amma can cikin in ya jika to shikenan zai fito da wani abun da jima ba ta iso shi ba wasahihu to amma su a hambaliya sun tafi akan cewa in banda fata da aka ɗan yi rangwame a iya ɗaukan busasshen abu a cikin an je mai ta amma sauran kamar ƙashi da haƙori da ƙaho duk sun tafi akan najasa wasu ihu malam ya ce zance mai inganci annal jilda ya tsoro biddibari fata tana tsarkaka da jemewa lil ahadithu sahiha saboda hadisai ingantattu a sariha wanda suke a fili a fayyace allati la mu'arida laha wanda ba su da abin da zai ci karo da su to yau na ce za mu fara dama aiki daga cikin aikin da za mu fara da shi shine waɗannan hadisan ina so a tattaro mani su hadisan da suka yi magana a kan jimar fata ina son na a samu mulakas na bayanin malamai akan hakan nan ka duba littafin bulugul marami dubi wani sharhi wanda aka yi wa bulugul marami cikin shuruha na bulugul marami kamar subulus salam fatahul allam abinan abinan fatuhul jalali wal ikram min hatul allam ga sunan ka duba wanne ne ya fi kusa da kai ka lakhaso mana hadisan jimar fata da ɗan abin da aka ce a kansu ka duba littafin nailul awsar na al'imamu shaukani shi ma dubi littafin je ka same shi kaga a mujalladi na nawa ne hadisin ya fito kuma menene malam ya dan tattauna dangane da hadisi ya da tafi guda biyun nan ya isa amma ina son duka a duba su kar ka duba daya duka ka duba su an gane ko ina son a samu mulakkas na abin da aka samu insha Allah ta'ala waɗanda ba sa nan nayi a mukaddima ta na faɗa cewa wannan karatun za mu canza masa salo zan muku bayani daga baya tun da na riga na yi bayani da kwadin ya ɗauka ba amfani in sake nanatawa. A don haka wannan hadisin wannan wayannan hadisan ku duba malam yace lil ahadisu sahiha saboda hadisai ingantattu as-sahiha fayyatatu to abin da nake so a mani shine ingancin hadisin a duba mana waye inganta su a bukhari da muslim suka zo in a bukhari da muslim suka zo shi kenan ba bukata ka cewa ne a inganta ba a bukhari da muslim suka zo ba sunan abi dawud ne nasa'i ne ibn majah ne tirmidhi ne to waye cikin malamai ya inganta samo biyu ko uku cikin malamai da ya inganta wajen wannan aikin ka iya neman littafin irwaul ghalil na muhammad nasiruddin al-albani allah ya masa rahama ka iya amfani da التلخيص الحبير na ibn hajar al-asqalani rahimahullah ta'ala duk wanda ka samu cikin biyun nan zai taimaka maka wajen samun wannan abin da kake nema in son samu ne na fi bukatar ka duba littafi ba pdf ba na fi fassala ka duba littafi ba pdf ba saboda pdf za ka iya yi kana kwance akan gado ka gama aikinka kan kafarka a harɗe an gane to ba na bukatar haka yawwa idan akwai wata maktaba ko da wani wuri ka je ka duba yadda littattafan suke shi amfaninsa shi pdf yanzu suna littafin kawai za ka rubuta sai a turo maka sai ka buɗe shi kenan baka san komai sai wannan amma in maktaba ce ina ne layin littattafan hadisi ga shi nan sai ka je ka ga wani littafin ma ah ashe wani amma su shirka wani sabon shirki ya fito na kaza ne da kaza kaza kaza har ka je kan abin da kake nema sai ka zaro abin da kake nema sai ka buɗe sai ka duba sannan shi kansa in littafin ka buɗe za ka fi samun abubuwa na karuwa sama da pdf don pdf za ka tafi shaf shaf kawai zuwa yadda kake nema ne shikenan sai ka abin da za ka je ka kwafe shikenan ka gama an tashi a'a ina sai kun dan taba abin da ni ma aka taba mu alqur'anin Allah aba aba mala ina ana gurzon mutane ma da ba ka yanzu madina ta zama tarihi ka Allahu musta zamani yayi zamani amma da malam illahi ladhi da a kowace kowane aji kake kowace shekara kana da bahasi bahasi ba irin wanda ake yi bahasi irin wanda yake tayar da hankalin yan jami'a in za su gama to haka za ka yi shi mai kama da wani masters masters za a sa ka yi shi kuma haka za ka tafi maktaba da duba wannan bacin na wani pdf wani waya duba wannan abu ka tafi maktaba ka je ka malam ka bil tattafa ba karamin amfani na samu ba ba karamin amfani na samu ba ba kadan ba ba ba dan komai ba kawai sai dan a gina ka ka san littafi ka san darajar masu littafi ka san ilimi ka san darajar ilimi kuma a sauƙaƙe maka hanyar koyon ilimi kowa sai ai
eh
don haka ina son mu zo da wannan usulubin insha Allah ta'ala zai zai taimaka mana sosai wajen ƙara budewar ido a cikin harkokin sai na so a ce wannan karatun na so a ce ina da gurin da a nan ne muke karatu a jikin littattafa na te da wani lokacin muna cikin karatun yanzu idan kun kula za ku ga a rubuta unzur al-insaf sharhu muntaha al-iradat kashaful qina irin waɗannan abubuwa wanda nake da shi sai mu dakata sai mu sai mu nuna shi ko cewa na duba mana shi a dubo shi a zaro shi ke buɗo mana wajen ina za a iya samun wannan matsalar al-littafin nan kar mu duba lambar da malam yace kar mu a mu dubo mas'alar mu duba ta haka dr birnin kudu hafizallahu ta'ala da sheikh malam abubakar birnin kudu irin wannan tarbiyyar ya mana a gidansa a madina a aƙida domin shi ya karantar da mu sharhin tahawiyya na ibnu abul izz al-hanafi to idan mun je gidansa duk wata mas'ala da ta shafi wani littafi wanda aka tattauna ta ko ibnu taymiya ya tattauna ta a cikin fatawa ko a cikin wata risala tasa ko kuma lalaka'i ya yi magana a kanta ko a juri ya yi magana a kanta ko haka malam yana so mu waye da matsalar abu sai ya zama daga littattafansa dama a maktabarsa ce ake karatu na riga littattafan nan a kusa za a zaro za a kawo za a tattauna da a duba ta haka dr muhammad sani umar rijiyar lehu hafizahullahu ta'ala a gidansa shi ya karantar da mu littafin bulugul marami na ibn hajar al-asqalani to shi ma a cikin maktabarsa muke karatun in ta kama littafin tahriji ana ana ana ana ana son a tantance wani abu a gano wani abu ga sunan littattafan dama shi malamin hadisi ne haka galibin littattafan sa na hadisi ne malam birnin kudu malamin aqida ne galibin littattafan sa na aqida ne haka a ciki muka yi ta budun budun marmu aka yi ta karatu alhamdulillahi ido ya bude aka gane aka waye aka samu dan abin da aka samu kowa gwargwadon basirar da Allah ta'ala ya masa wannan bayan Allah Allah ya saka musu da alkhairi sun mana tarbiyya sun mana hidima sun mana ɗawainiya sun ba mu tuwo sun ba mu abinci saboda ranar juma'a ne daga masallacin harami sallar juma'a kai tsaye sai gidan Dr. Sani Rijiyar Lemu karatun bulugul mara da haka a nan za a goge wuya na abincin rana in an gama cin abinci sai a hau karatu har la'asar kuma kun san la'asar ɗinsu ba irin namu bane su la'asar ɗinsu tunda sai an yi bacci an tashi suna yin ta a kan lokacinta da ya dace galibi la'asar ɗinsu sai hudu ta wuce za mu ta karatu in mun sauka masallaci mun yi la'asar kuma mun fito daga la'asar to mun yi sallama da malam dr sani sai mu haura kuma gidan dama hawa ne wajen hawa goma sha biyu zai sha nawarai kowa da yadda yake so sai mu haura kuma sai gidan dakta a birnin kudu eh hawa sha biyu ai da lifta ne malam da inji ne da inji ne so sai gidan dakta birnin kudu shi kuma idan mun je kau karatu za a yi sai magariba sai magariba sai mu sauka mai sallar magariba idan karatu ya cinye mana sallar magariba sai mu haɗa magariba da isha'i sai kuma sai a ci abincin dare shi yake mana abincin dare eh a goge wuya a nan cikin daga nan kuma sai kuma mu sauko sai mu sallama da junan mu sai mu tafi sai gobe asabar a makaranta Allah ya kai mu mondan mu kenan Allahu akbar rayuwa kenan yasa waɗanda ina tausaya wa ɗaliban jami'a a yanzu ba su samu irin gatar da muka samu gaskiya tsakani da Allah samu irin gatar da muka samu ba da karantarwa da kuma tarbiyyantarwa na duk sun dawo na yanzu kan ai waɗanda suke jami'a aboki na ma babu aboki na ma babu Dakta Abubakar Hamza ba ya dawo ba, a baya na yake. kuma ya gama suke jidin sa Dr. Ali Muhammad Sani a baya Abubakar Hamza yake ma shi ma ya gama ya dawo ni sawo'i na su da jamilu zarewa ne tun yaushe suka dawo an gama to ko ko abokina babu dukan nan mu ne yan bayan mu ne yanzu su suke ta kokari suke ta gwagwarmaya su ma irin tasu Allah ya saka musu da alkhairi su ma Allah ya musu tawfiki a don haka na ba da me na ba da bahasi ba assignment ba bahasi na ba da bahasi domin shi assignment ko kofowa za ka je kai shi ko bahasi bincike ne wa kadhalika sahihu hakan nan abin da yake mai inganci annal izama tahira wato kasusuwa su ma masu tsarki ne in ji malam li'anna al-illata fi tahrim al-maita wala ce domin illa a haramcin mushe nan illa ta usul ba illa ta bahaushe ba yawwa illar bahaushe matsala ko illa ta usul kuma kamar sababi kamar tana kama da sababi yawa dalili ko sababin haramta mushe allazi huwa ihtiqanul fadalati al-khabisa fiha shine wato a kudundunewar ko cunkushewar shine ihtiqan ko ko ciki ne larabawa sukan ce wa wa cushewa ciki ya ihtiqan idan ciki ya cushe mutum ya kasa bayan gida cushewar alfazalat wato kazanta sune alfazalat kazanta alkhabisa suke nan dai wanda suke nan najasa fiha a cikin su wato abubuwan da wai malai yana cewa sababin da yasa aka haramta mushe saboda cunkushewar ko cushewar kazanta na najasa a cikinta idan dabba ta mutu kaga idan an yanka dabba ko ba jini yana kwaranya ba to wannan kwaranyar jinin daga jikin dabba to shi yake halatta a tuna masa da izinin shari'a shi yasa idan jinin ya kwaranya ko ta wani waje ne a dalilin an kasa kama ta a yanka ta ta wajen da aka ba da izini in dai jinin ya kwaran ya kwaran ya sai sa shari'a a rangwamin irin nata sai ta halatta farauta yanka kishiyar farauta wato ba a yanka ai ba a farauta sai idan an gaza yanka ba bambancin dabba ba ne yake jawo farauta adamul qudra adamul qudra ala zabhi ala zakati to abin da ya jawo ake farautar namun daji saboda wannan abin da gaya muku a baya mai alwahsha suna gudu muna gudu su da haka ba za ta sake da kai ka kama ta har ka kwantar taka yanka ba sai aka halatta to ka tare ta da abin da zai fasa jikinta jini ya zuba sallallahu alaihi wasallam yace kullu ma anhara dama wa dhukira smullahi alaihi faqul duk abin da ya zubar da jini aka ambaci sunan Allah ka ce a wannan a farauta ne ba ba na nufin ka kama dabba a hannunka kawai ka taba wata wuta a wuka a cinya ko ka burma mata wuka a ciki jini ya fita ta faɗi ta mutu ka ce a ga hadisi ba ta ce wannan hadisin umuminsa a farauta an gane ko saboda idan an kama dabba to ita ko yanka ko suka hamkallah da tumaki da awaki yanka la mahalata shanu suka ce zaɓi ko yanka ko suka raƙuma suka wannan an kama kenan in ba su kamu ba ko dabbar gida ce ba ta kamu ba a farauce ta eh idan sa ya gagara aka rasa yadda za a yi da shi duk hanyar da za a biya kamu ya ƙi kamuwa da haka sai aka yanke shawarar a farauce shi da abun farauta to in za a farauce shi a bismillah in an kada shi kuma kafin a je kansa sai ya mutu za a iya ci amma da sharadin injini ya zuba za mu zo mu karanta tunda fiku muke za mu iso farauta to ko naman jejin ne aka farauce shi da bismillah sai ya faɗi aka zo kansa aka same shi da ransa sai an yanka sai an yanka dan ka gane cewa ba komai yasa aka halatta farauta ba illar ita ce adamul qudra yawwa al- adamul qudra ala la- ala zakati Zakati.
yawwa gagaran iko akan yanka shi na'am
don haka idan dabba ta mutu ba a zubar da jininta ba to jinin nan da yake zuba in an yanka yana ina ishtaqan ya cinkushe a ciki domin ta ɗau ɗan lokaci kaɗan ma in ka yanka za a ga babu jinin shikenan ya cinkushe a cikinta to sai malai yake to ai sababin da yasa aka haramta mushen ma shine cinkushewar kazanta ta najasa a cikinta sai malam ya ce gairu maujuda fil idam wannan illar kuma gairu maujuda fil idam babu ita cikin kashi eh babu tunda babu ita a cikin kashi shikenan dan haka shi kashi ba abin da zai sa a ce masa najasa wannan mas'alar mas'ala ce mai mai rikici sosai shehu islam yana tare da wannan fahimtar ibnu taymiya Allah ya musu rahama cewa da kashi da kafo da waye waye na abubuwan waɗanda dama dama su su idan an sullube nama a jikinsu su hakan sun nan hakan sun nan yadda suke babu wani abu da zai sa a kira shi najasa so ko na mushe ne ba najasa ba ne amma dai a yi hattara To, wannan mas'alar mu dube ta, mu harare ta, cewa yanzu mun zo mun fahimci cewa dukkan dabbar da aka haramta cin namanta kwata-kwata ko an yanka ko ba a yanka ba, ba shi da amfani yankanta za ka da ita da kwankomatsanta duka na ne kuma haramun ne ya ce. Dukkan dabbar da kuma dama ita mushanta ma mai tsarki ne halal ne. ita dama to ga- gaba ɗayanta ma dama halal ne balle wani yankin ta dukkan dabbar da kuma sai an yan- in an yanka ta tana halatta kuma take tsarkaka to idan ta mutu mushe to gabbanta ba za mu yi musu hukunci lokaci guda ba akwai gab- akwai waɗanda kai tsaye najasa ne kamar nama kitse kayan ciki akwai wanda kuma kai tsaye ba najasa ba ne kamar gashi saboda shi gashi ga- gashi baya wato jini baya ratsa shi na haka sai zama shi ba najasa ba ne ba su wani irin su irin su kofato farcen su faratun su wurin da jinin baya wurin da jini baya ba can kasa mai mai wuri mai jini ba yau sama wurin da ba jini irin wa'annan duk tafiyar su ɗaya da gashi sannan kuma sai wanda aka yi saɓani su jemammiyar fata su ƙashi su haƙori su ƙaho na kamalan ya rinjayar da su ma rashin najasa su cewa su ma masu tsarki ne waɗannan abubuwan to abin da ya shafi fata kuma mun ba da bahasi a kai insha Allah ta'ala Allahu a'lam Ah, akwai wani baiti a cikin misbahul saliki ko zan iya tuna shi a littafin malikiya akan wannan matsalar da ya ba da ya ba da ƙa'ida a kan abinan a kan wannan matsalar ta yake cewa a, wa ma anil maiti wa ma anil hayyi awil maitin fasal ka maitatil hayyi alladhi minhu hasal eh wa ma anil maiti awil hayyin fasal كميتة الحي الذي منه حصل وما عن الميت دكا أظن وما عن الميت أو أو الحي فصل أي ومن فصل دكا أظن يتري عن الميت دقا متتي أو الحي ko daga rayayye duk abin da ya fita daga matacce ko ya fita daga rayayye sai ce kamar tatil hayyin ladi minhu hasal kamar mushen rayayyen da abin ya faru da shi ne Eh? duk abin da ya fita daga macece ko ya fita daga rayayye wannan abin ka kaddara kunne ne ya fita na na- na rayayye ko na mace ce kaddara an yi hatsarin mota kawai kunnen wani sai fikif sai aka samo kunne akan kwalta fatar kunne ko akuya aka kaɗe ta kawai sai kafarta fit ta fice aka ɗauko kafar ita kuma tana me me me me aka ɗauke ta to yanzu mukaddara wancan mutumin da ya yi hatsarin da aka yi hatsarin ya rasu kullum sa kwalta aka ɗauko ko idan sa kwalta aka ɗauko wannan akuyar bata mutu ba tana tsaye kafar ta an ɗauko akan kwalta sai ta duk abin da ya fita daga rayayye ko ya fita daga macacce hukuncinsa hukuncin gawar abin da ya fita daga jikinsa don haka kafar nan ta akuya da ta fita hukuncin ta hukuncin gawar akuyar akuya ta mutu ba ta mutu ba amma kafar hukuncin ta hukuncin gawar akuyar hukuncin mushen akuya da haka mai hukuncin kafar mushe wancan kunnan me shi ya rasu hukuncinsa hukuncin mushen mutumin me hukuncinsa ha tsahir ba na jisa bane tsahir da haka wannan kunnan ma tsahir ya tsarki ne in ka sa ja aljihu dama kunnan babanka ne misali aka tattabe shi aka yi asibiti an kira sallah kuka shiga an sa shi a matuwa da kuka je masallaci kuka sallah ka manta kunnan babanka yana yana aljihunka ba komai ba na jisa bane na'am an fahimta yawwa Allah ya kiyaye misali ne ayi hakuri su'alun tambaya wannan baitin ku kiyaye shi yana da amfani wa ma anil hayy ya wa ma anil maiti aw al hayy fasal kamai tatil hayy alladhi minhu hasal kamai tatil hayy alladhi minhu hasal aw al mizah salik misbahu salik ko da yake da aka yi shahara amma asalinsa sunansa a wannan abinan akrabul masalik eh akrabul masalik ba akrabul masalik ba ashalul masalik ko ashalul masalik لنظم ترغيب المريد السالك سميته بأسهل المسالك لنظم ترغيب المريد السالك okay. eh malami na ba shi ya tsora ni akan duk gwada da yayi a wannan littafin daga a ɗinsa har z ɗinsa a ɗakinsa yana dafa mana shayi malam na ya karatu a gata fa dafa mana shayi da wani bulasunsa mai famfo muna shan shayi malam yana mana karatu wani mai zuwa salikin a cikin gata na yi shi malam bakar yola a cikin gata na yi shi a gaban malam a cikin ɗakinsa a madina wajen wannan wanda ya yi shi yanzu a nan a Najeriya a yola yana na social media ne na akwai shugaba ɗaya ya gama shi akwai shugaba ɗaya ya gama shi sai ma hasal hasala daga hasala ni kadai na yamma wannan littafin kullum mun da mun dawo daga masallacin harami in aka ci abincin dare sai na haura ɗakinsa da littafi na yani shashai yi karatu Allah ji kamala ta masa addu'a Allah ya kara masa kariya don abubuwa da yawa in kun jiya muku to na malam kuma ya dora ne akan ka'idoji ka'idoji na ilimi masu yawan gaske kuma masu kwari yasa galibi ina nan azare na ba da fatawa ban san yayi irin ta ba kuma ban san zai irin ta ba in yayi zaka ji zaka ji irin tasa ce na baya da kawa'id din da ya dora na kansu na'am Allah ya saka mashi da alkhairi ma hiya al-ashya'u al-mujiba li taharati shar'iyya su menene abubuwan da suke wajabta tsarki na shari'a su menene abubuwan da suke wajabta tsarki na shari'a wa kayfiyatu zalika wa kayfiyatu zalika sannan mene yaya ake yin tsarkin وما يتطهر به sannan da me ake yin sarkin an gane yawa yanzu anan menene yake wajabta tsarki na shari'a shine tambayar ba ba ba menene tsarki ba a an wuce wannan menene yake wajabta tsarki na shari'a sannan yaya ake tsarkin sannan kuma da me ake yi aljawabu amsa at-taharatu naw'ani mala yake tsarki kala biyu ne kubra ha babba daga at-taharatu mace mace ce don haka yawwa don haka abinan dole ya zo ya zo kubra ba zai zama kabir ba ba za a ce at-taharatul kabir ba kubra unsa a tujibu غسل البدن كله توجب غسل البدن كله توجب غسل البدن كله نعم كله يا كني taukiri ne na badal ko? Tsarki babba yana wajabta wanke jiki dukkansa. Wanka kenan ko? Wallazi yujibuha abinda kuma yake wajabta wannan tsarkin aljanabatu akwai janaba. Bi wata'in ta hanyar taku au in zali maniyin ko saukar da mani au bihi ma ko dukkaninsu guda biyu ha taku shi kadai babu mani yana mai yana zama janaba mani shi kadai babu taku yana zama janaba haka duka su biyu kaga kenan tana da fiskoki guda uku guda uku na taba ganin wata matsala mai hatsari dangane da magibul hashafa filfarj na ga wata matsala cewa idan ya zama biduni ha'il to huwa alladhi yujibul ghusl wa idza kana bi ha'ilin fala saboda idan masal khitanul khitana faqad wajaba dusu idan idan lam yamassal khitanu al khitana lam lam yajib mas'ala ce khatira ya rawar kai in ya same ta akwai hazari saboda mai rawar kai in ya same ta zai faɗaɗa ta fa ba za ta tsaya iya nan ba abin da zan ke cewa kafira menene hukuncin wadda ya yi haramtacciyar saduwa da haye sosai matsala ta ne hatsari sai mu batta ba mu zo kanta ba ya a wani littafin sai walhayu hakan nan jinin haila wan nifas hakan nan jinin nifasi suna wajabta wanka wa islamul kafiri da musuluntan kafiri yana wajabta wanka ala khilafin wa mautu ghairi shahidi da mutuwar wanda ba shahidi ba wannan babu safani yana wajabta wanka fa hadhihi al-ashya'u kulluha wahidun min kullu wahidin minha yujibu ghusl al-badani kullihi malam yace waɗannan abubuwan kullu wahidin minha kowane ɗaya daga cikin su yujibu ghusl al-badani kullihi yana wajabta wanke jiki gaba ɗayansa shine al-ghusl an gane ko to nau'i na biyu ba zai yi ba lokacin mu ya kare na ga minti hamsin da tara da fara karatu to za mu tashi annahu thani at-taharatu sukura wallazi yujibuha shay'ani eh karamin tsarki shi kuma abubuwa abubuwa biyu ne suke wajabta shi za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada da fahimta mai amfani cikin abin da mu karanta ya gafarta mini abin da na yi kuskure wa sallallahu wa sallim على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى آله وصحبه ومن اتبعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته